Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da warhaka barkamu da kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci inda za a saurari tarihin fiyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga bakin Sheikh Ibrahim Mansur Imam Tudun Wada Kaduna ai saurari lafiya
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل توكلت وهو رب العرش العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي طهر قلوبنا بحب هذه الجوهرة الفردية وأفاض على سائرنا من الود لهذه المعاني العلمية وأهل أقولنا للتأمل فاقتدينا بتلك الأفعال الألية وأيدنا بالألوم المكنونة المخزونة الإلهية اللدنية وشرفنا على سائر الأمم السابقة القبلية وأنزل تشريفنا في موكم الآيات القرآنية كنتم خير أمة أخرجا للناس نشكره تعالى على هذه العطية والصلاة والسلام على نبي هذه الأمة المخصوصة بهذه المزية مظهر ذات العزة والعظمة والكبرياء والألوهية ومفتاح مجلاك الوجود من كنز الأماء بالمحبة الذاتية إنسان الكامل في المراتب الحقية والخلقية الذي جرى ليلة مولده الأجائب الأجيبية كالارتجاج الواقع في إيوان كسرى ذي البناءات القوية وقيد البحيرة المعروفة بناهية الفرس بدبرية وأعجب من ذلك كله إذا دققت كمود النار الفارسية ألف عام لم تكمد لإبادتهم أوقدها الأمة الجاهلية وأصبحت الأصنام منكسة على رؤوسها لبدو الملة الهنيفية وعلى آله وأصحابه وأزواجه بكرة وأشية والتابعين وتابعيهم بإحسان ما استقامت الملة الهنيفية ورضي الله تبارك وتعالى عمن ختم الولاية المحمدية سيد الطائفة الصوفية الأحمدية التيجانية مولانا أحمد بن محمد بن سالم قمر الهداية وعن خليفته وصاحب فيدته الأحمدية من تولاه مولاه بالحفظ والرعاية والحماية وأعطاه القربانية والجامعية والقوسية والبرزخية شيخ الإسلام برهام يس صاحب الفيدة التجانية ورضي الله تعالى عن شيخي ومولاي أحمد علي أبو الفتوحات الأكبرية وعن جميع الخلفاء والنواب والأصحاب ذوي المراتب العلية صلاة أنتزم بها في سلك أهل هذه المزية الفائزين بالدخول في هذه الدائرة الفضلية أما بعد لقد طلع الهلال هلال طه فيا بشرى وواها ثم واها أبجله أهنئه وهتم على الشعراء كذا أهباب داها ربيع فيه مولد من تسامى على الأكوان وهي به تباها فنور كون الأكوان منه فهو أصل لذا أمسى أباها لذا حق الهناء لبنت وهب متى هملت به نالت مناها متى هملت به رسل أتتها تبشرها وكم ملك أتاها كذا برهام نجل الهاج هذا يهنئها خصوصا لو رآها بمولده أرجي ليل فتح وأشرب ماء سر بل مياها بمولده أرجي كل خير أسير به لأقراني زكاها صلاة الله يتبعها سلام على آل وسعد بعد داها أيوة مسلمي ماذا دماتا ما sauraronmu ina gaishe ku gaisuwa irin ta addinin musulunci ina cewa da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh zadakumullahu maghfiratan wa faidatan wa rahma wa tawfiqan wa sitran wa ri'aya alhamdulillah idan ba ku manta ba a jiya muna tattaunawa da ku a bisa cewa waɗanda suka sani su ƙara sani waɗanda ba su sani ba kuma su sani cewa Allah tabaraka wa ta'ala shine ya ɗauki nauyi da kansa na karantar da al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi sallama ilimin sanin girman ƙadarin masoyinsa Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma Allah tabaraka wa ta'ala shine ya ɗauki nauyin karantar da su kaifiyar yadda ake yin ladabin zama da annabinsa sallallahu alaihi wa alihi sallama a jiya har mun karanto muku ayoyi ku lura da kyau ya ku ’yan uwana musulmi, in dai aka ce musulmi sun haɗu baki ɗayansu, to limaminmu idan manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama baya wurin shine Sayyidina Abubakar Siddiqu shine khalifan musulmi bayansa shine na'ibinsa Amirul Mu'minina Umar Faruq Allah ya kara musu yadda amma a jiya kun ji yadda Allah ya daka musu tsawa duk akan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a jiya mun ga muku cewa wata rana wasu ayari daga Bani Tamimi sun zo wurin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Sayyidina Abubakar Siddiqu Allah ya kara mar yadda da Sayyidina Umar Faruq Allah ya kara mar yadda su ma sun zo wurin manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alihi sallama, ana cikin tattaunawa sai sai na abakar siddiƙu, Allah ƙara mar yadda sai ya ce, Lau an marta alaihimul ƙaƙa abna ma'abad, ya Rasulallah ni ina gani da za ka shugabantarwa tawagan nan da ƙaƙa'u ɗan ma'abad. Buɗar bakin sai na umaru shi kuma Allah ƙara mar yadda sai ya ce, Ya Rasulallah bal amirin akarab na habisin kar ka shugabantar da ƙaƙawo ka shugabantar da akarau ɗan habis sai sai na bakar siddiqu sai ya ce ma aratta illa kilafi umaru na fahimce ka baka da wata manufa illa ka sabawa umarni na sai sai na umaru ya ce ma aratta kilafaka a'a wallahi ba so nake in saba wa shawarar da ka bayar ba to har muryoyin su sai tashi sama sai Allah tabaraka wa ta'ala ya daka musu tsawa a wurin za ka ɗauka ba su ba ne abubakar da umaru don ka gane cewa manzo Allah sallallahu Alaihi sallama shi ne babba a wurin Allah, Allah baya ganin kowa in annabi yana nan. Idan ka wani ya yi daraja, to hasken annabi ne ya shafe shi, sai dai sauran bayi su rika ganin wane-wane ne, amma a wurin Allah annabi ne kurum wane, illa waɗanda annabi ya zo da su, to su ma sai Allah ya girmama su, saboda manzo Allah sallallahu Alaihi sallama a nan ne za ka dishe mushe ibrahim kaula radiyallahu anhu yana cewa fa kullu kabirin indahu la sagiru fala ba'u durran lil amini banunu duk wani babba a gaban annabi karami ne dukkan iyaye a gaban annabi yaya ne to sai Allah tabaraka ta'ala sai ya ce da su ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi wattaqullaha inna Allaha samiun alim بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم صدق الله العظيم sadaqallahu alazim wato Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya ga Allah da manzansa kada ku rika yin karambanin gabatar da wata magana ko kuma gabatar da wani aiki a gaban ubangiji da ma'aikinsa ku ji tsoron Allah domin cewa ubangiji tabaraka wa ta'ala mai ji ne kuma masani ne sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da gaya musu yace ya ayyuhal ladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbada a'malukum wa antum la tash'urun innal ladzina yaghudduna aswatahum inda rasulillahi ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum lit-taqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'azim innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la yaqilun ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم صدق الله العظيم wato a jiya duk mun karanta wannan muka gaya muku cewa wannan aya ta sauka ne a cikin wato ayarin nan tawagar bani tamimin da suka zo wurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam su saba'in ne to a cikin su akwai uyainatu dan hisnul fazari akwai aqrau dan habis suka zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin garjin rana wato bayan azhar manzo Allah yakan dan yi kailula to daidai lokacin da yake wannan kailula baccin rana ne yana dan hutawa sai ga su sun zo da suka zo sai ba su zauna sun jira shi ba sai suka dinga bin dakunan matansa ta can baya sai suna kiran shi suna ukhruj ilaina ya muhammad subhanallah fa inna madahana zainun wa zammana shaynun ka fito ga mu ka fito ga mu yawa ne ka fito ga mu mun zo da yabo kuma ka sani cewa yaban mu in muka yabi mutum za mu gyara shi in ko muka bata mutum ya gama batuwa wai ka ji wai dalilin zuwan su amma kuma suke kiran shi ta bayan gida sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya farka sai ya taso sai ya fito yana fitowa sai ya ce musu zalikumullahu allazi madhuhu zainun wa zammuhu shaynun yace abinda kuka faɗa ba daidai bane Allah shi kadai ne wanda idan ya yabi mutum zai gyaru kuma yayi kyau idan ko ya kyari mutum zai ɓaci kuma yayi muni to sai suka ce mu waɗansu tawaga ne wasu ayari ne muka zo daga bani tamimin mun zo ne da mawaƙinmu ya ƙware a waƙa kuma sannan muna tare da wani shi kuma ya iya magana shi ne muka zo domin a tattauna za a yi fira za ka ji maganganu kyawawa sannan kuma a yi waƙa ka ji waƙa iri-iri muna so mu ziga ka ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma bi shi'ri bu'istu wala bil fakhari umirtu ni ba aiko ni dan waƙa ba kuma ni ba aiko ni dan alfahari wai a zo a ziga ni ba ai mun umarni wai a zauna a dinga gaya mun abubuwa na alfahari ana zagin kakannin wasu da iyayensu ana yaban nawa ba ni ba aiko ni don wannan ba to daga nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma ba komai ku zo ku zauna ku zauna ku zauna da suka zauna sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wane ne kuka ce gwanin iya magana a cikin ku sai suka ce ai wane ne sai ya ce to tashi yi mana hudu ba mu ji da mutumin nan ya tashi yi maganganu yi maganganu yi maganganu ya gama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to naji ina sabitu dan kaisu dan shammasu yace gani sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai mata shi magana shi wannan shine hadibun manzo Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da mawaki yana da mai huduba shi yasa a diwani zaka shi yana cewa fa hubbi li khairil khalqi ahmad sabitu ala annani fihi yazidu wa sabitu عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تراقينا إلى الذكر والهب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تراقينا إلى ما تخصصا فهب لخير الخلق آمد فابتوا على أنني فيه يزيد وصابت فهب لخير الخلق آمد فابتوا على أنني فيه يزيد وفابت فما الوزن إلا وزن وجه محمد يبيت ينادي ربه وقانت وإني مدى الأيام شير مديحه وفكري فيه الدار وقتي صامت فمن الزعايش دون نيل وصاله فغرس هوى الماء بقلبي نابت عليه صلاة الله ثم سلامه لتقدى لنا بالهب تلك الفوائت عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وصحب هبهم لصابتون
haka qadrihi wa miqdari lazim wato shi Ibrahim Allah ya kara mar yadda yace fa hubbi kaga soyayya ta li khairil khalqi ga annabi wanda yake fiyayyen halitta Ahmad Bushra Isa sabitu wato yadda kasan sabitu dan kaisu dan shamma su haka nake ala annani absa cewa ni fihi a fagen kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yazidu kai ka ce ni ne yazidul hadimi mawakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa sabitu kuma ka ce ni ne sabitu dan kaisu dan shammasu wannan mai huduba ne wannan ko mai yabo ne yace to ni ina kare martabar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a maganance ina kare martabar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a waƙe to da aka yi haka shi wannan sabitu dan kaisu dan shammasu ya tashi yayi huduba dama shine mai yi wa annabi huduba sallallahu alaihi wasallama to daga nan sai hudubarsa ta zama kamar a ɗauki dutse a saka a bakin mutum a toshe wannan khadibi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya toshe bakin wancan khadibi na su aqrau dan habis da uyainatu dan hisnul fazari to sai ransu ya baci da ransu ya baci sai wani saurayi shi kuma daga cikin mabiyansu sai ya tashi sai ya waka sai ce nahnu al-kiramu fala hayyun yu'adiluna fina ar-ru'us wa fina yuqsamu ar-rada'u wa nud'imu an-nasa 'inda al-qahdi kullahum inna kadhalika 'inda al-fakhri nartafi'u yace wai mu ne manya manyan larabawa a cikin larabawa babu manya irin mu babu wata kabila da za ta yi daidai da mu a cikin mu ake samun shugabanni a cikin mu ne ake kyautar manya manyan jajayen raƙuma muna ciyar da mutane lokacin zamanin yunwa baki ɗayansu hakanan kuma idan aka zo maganan kayan alfahari iyaye da kakanni mun fi kowa mun fi kowa ɗaukaka sai wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kalli Hassan ibn Sabit sai ya ce masa kumfa ajibu Hassan ka ji abin da yace yace yace to kai ma tashi ba shi amsa sai Hassan ya miƙe sai ya ce inna zawaiba min fihrin wa ikhwatuhum قد شرعوا سنة للناس تتبعوا يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الإله وكل الفقر يصنع abin da ya ce sai ya ce wai ƙarya kuke yi ku sani cewa duk wani shugabanci daga ƙuraishawa ake iya ganinsa daga ƙuraishawa ‘ya'yan firu to duk wani shugabanci ya ƙare da su da ‘yan uwansu’ kad sharra'u sunnatan hakika sun yanka hanyoyi tuttaba'u linnasi a barbi ga mutane wato yana masa ishara da musulunci kenan yarda biha kullu man kanat sariratuhu taqwal ilahi duk wanda a zuciyarsa akwai tsoron Allah zaka ga ya yadda da wannan hanyar da su ƴaƴan firu qurayshawa suka yayyanka ta wa kullal fakhri yusana'u duk wani kayan alfari da ka sani Allah ya keɓanci qurayshawa da shi to daga nan sai a ƙarabnu hadisin shi ma sai tashi sai waƙa shi ma yana alfahari a cikin waƙar ya faɗi maganganu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sake kallon Hassanu sai ya ce ka ƙara jin abin da ya ce ko tashi ka sake bashi amsa da Hassanu ya tashi sai ya ce bani darimin la tafkharu inna fakhrakum ya'udu wa balan inda zikril makarimi habaltum alaina tafkharuna wa antum lana khawalun min baini zi'rin wa khadimi yace kai ku rufe mana baki ya ku kabilar bani darimi kar ku yi mana alfahari anan domin in kuka ce za ku faɗa mana wani abu na alfahari da kuke takama da shi iyaye da kakanni to idan fa muka tashi faɗin abin da Allah yake bance mu da shi na girma na iyaye da kakanni to alfaharin ku zai dawo abun kunya mai nauyi sai kun kasa tashi a nan wurin yace mu za ku cika baki har kuna mana alfahari da wani iyaye da kakanni alhali kun manta cewa ku bayinmu ne matanku kuma barorinmu ne ku yanginmu ne wai su wane ne ku ne kun manta cikinku ai babu kowa daga waɗanda mu ne muka yaye su sai waɗanda suka gama mana share-share suka koma kuka kafa ƙabilarku ai ba ku ci haka ba to da ya faɗi wannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya dakatar da abu sai ya ce laqad kunta ganiyan an haza ya akhabani darimin sai ce hakika ka fi ƙarfin wannan maganganu ya kai a ƙarau ɗan habis ya kai ɗan dangin bani darimi ai ka fi ƙarfin an yi karamin kama zananta annan nasa kanna suhu ai ka wadata ka fi ƙarfin a dinga gaya maka abin da kake zaton cewa mutane sun manta shi to yanzu gashi nan an tuna maka sai a ƙarau ɗan habis ya ce ta kallama khadibuna fa kana khadibukum ahsana qilan وتكلم شاعرنا فكان شاعركم أشعر والله gwanin iya maganan mu yayi magana amma da gwanin ku ya tashi sai muka ji yafi namu iya bajinta sannan mawakin mu yayi waka amma da mawakin ku ya tashi sai muka ji yafi iya azarbabi yafi bajinta akan mawakin mu waɗannan mutane su ne waɗanda suka zo daga bani tamimin su 70 ayari suka sauka wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin garjin rana manzo Allah yana kailula suka zo suka dinga bi bakin ta bayan dakunan matansa suna masa irin wannan kira ya Muhammad ukhruj ilaina fa inna madahana zainun wa zammana shaynun sai gashi kuma an kure su da bakin su suke cewa takallama khadibuna fa kana khadibukum ahsana qila wa takallama sha'iruna fa kana sha'irukum ash'ar to yan uwa anan wurin akwai wata faɗakarwa ya ku jama'an musulmi masu sauraronmu maza da mata manya da yara a nan wurin za ku gane cewa ba kowace waƙa ba ce a zargi a addinin musulunci domin manzo Allah sallallahu alaihi yana zama ya saurari waƙa da yawan mutane suna zato cewa yaban annabin rahama sallallahu alaihi wa sallama waƙa ne kawai kuma waƙa a musulunci haramun ne kawai dan me saboda Allah tabaraka ta'ala ya ce wa shu'ara'u yatba'uhumul gawun bismillahir rahmanir rahim والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون صدق الله العظيم wato su mawaƙa kafirai halakakku da kuma wawaye taɓararru suke biye da su a ko'ina ka gansu saboda haka tunda Allah ya faɗi wannan shiriniya da alburda da hamziya da witriya da diwani da sauran yabo da ake wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda ake karanta su a wurin maulidi dukkan su haramun ne sannan sauraron irin waɗannan waƙoƙi su ma haramun ne to ƴan uwa musulmi ba haka abin yake ba ya kamata mu nutsu da kyau mu sani cewa waƙa yabo shi'iri yana da matsayi babba a cikin addinin musulunci domin kuwa shugabanmu sunansa ma Muhammadu ai abin yabo sallallahu alaihi wa alihi sallama to tunda ko ya zama abin yabo kaga sunansa kurum yabo ne sifofinsa na halitta abin yabo ne ɗabi'unsa abin yabo ne shine mawaki ke faɗi ke cawai da a ce jama'a sun san ma'anan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam haƙiƙar sani to da dole su girmama shi da dole su buwa yadda shi su kambama shi domin kuwa Allah tabaraka ta'ala ya tsaga masa suna ne daga sunansa shi Allah sunansa Mahamudu shi kuma Muhammadu sunansa Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ولو علم الأقوام معنى محمد ولو علم الأقوام معنى محمد حقيقة علم أذموه ومجدوا ولو علم الأقوام معنى محمد حقيقة علم ألزموه ومجدوا ولو علم الأقوام معنى محمد حقيقة علم ألزموه ومجدوا وشق له من اسمه ليجله فذو الأرش ما حمود وهذا محمد وشق له من إذنه ليجله فذو الأرش ما حمود وهذا محمد وشق له من اسمه ليجله فذو الأرش ما حمود وهذا محمد
sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ƴan uwa musulmi shi addinin musulunci ya kasa waka gida biyu ne mazmumun wa mamduhun akwai waka a bazzargi akwai waka a bayyabo alqur'ani ko hadisi duk inda kaji sun zargi waka to suna zargin waka a bazzargi wadda aka yi zambo aka yi batsa aka yi zage-zage aka faɗi mugayen maganganu su alƙur'ani da hadisi suke zargi amma da ce alƙur'ani ko hadisi yana zargin waƙa ne gaba ɗaya a ce duk wani yabo alƙur'ani bai yarda da shi ba da hadisi to da sai a ce alƙur'ani da hadisi suna zargin magana ma baki ɗaya kar ma a yi magana kawai kwata-kwata menene dalili dalili al'imamu shafi'i Allah ya ƙara mar yadda yana cewa a shi'ir nau'un minal kalami hasanuhu ka hasanul kalami wa ƙabihuhu ka ƙabihil kalami shi yabo ko waƙa wani nau'i ne na daga magana kyakkyawar waƙa tana matsayin kyakkyawar magana ce mummunar waƙa tana matsayin mummunar magana ce so da ka abinda ake nufi a nan yabo ko waka ba a zarginsa don kasancewarsa waka kawai za ce a waka kawai kaza ba a abinda ake lura mai wakar ta kunso sunayen Allah ne kadaita shi ne yaban annabinsa ne sallallahu alaihi wa alihi sallama ko kuwa wasu al'amura ne na umarni da ake wa bayi wanda zai kusanta su zuwa ga Allah da yawa yan uwa musulmi sukan zargi waka ko kuma su kyamace ta saboda wannan aya wa shu'ara'u yatba'uhumul gawuna ko kuma yattabi'uhumul gawuna wato su mawaka in ji Allah tabaraka ta'ala wato kafirai halakakku da kuma wawaye tabararru suke biye da su din da kaga mawaka mawaka zaka ga kafirai ne suke bin su a wancan zamanin jahiliya kin sai Allah tabaraka ta'ala ke fadi yace alam tara annahum fi kulli wadin yahimun alam tara kai yanzu baka lura ba annahum cewa su mawaka yahimuna kutsawa kawai suke yi da kawunansu kamar dabbobi ba su da wata manufa fi kulli wadin a cikin kowane irin fage na ƙarya da ƙage da batsa da zambo da cin mutuncin masu daraja sai a samu mashayin giya kawai sai a yabe shi mashayi mazinaci fasiki sai a yabe shi a ziga shi sai a duba wani malami mai tsoron Allah kuma sai a waka a zage shi to shine dalilin hanawa amma duk mutumin da zai yabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko ya yabi alqur'ani ko ya yabi hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma malaman da suka taimaki addini irin su Imam Malik sai irin su Imam Shafi'i irin su Abu Hanifa irin su Imam Ahmad bin Hanbal Allah ya kara musu yadda a wannan ba za a zarge shi ba ai sun amfanar da addini sun amfanar da al'umma ne shine yake yabansu kuma duk mai hankali idan ya saurari yaban ya san sun cancanci wannan yabo shine Allah tabaraka wa ta'ala yace to ka gani ko su waɗannan mawaka suna kutsawa cikin kowane irin fage na ƙarya da ƙage da zambo yani fi kulli fannin min al-ifk yatahaddasuna a cikin kowane bangare kowane fanni na ƙage da muguwar ƙarya zantar da mutane suke yi ko kuma ka ce fi kulli lagawin wa baɗinin ya huduna a cikin kowane irin wasa da wargi kutsawa suke dalilin da yasa Allah ya zarge su kenan wa annahum yaquluna ma la yaf'aluna kuma sannan suna faɗin abin da ba su aikatawa ba su aikata ba mawaki zai zo ce alhaji wani ya bani mota alhaji wani ya bani gona kaza alhaji wani ya bani kaza ya kai na hajji ba ji ko ina ba kuma ko kano bai kashi ba so iri irin waɗannan su ake magana wa annahum yaquluna ma la yaf'aluna suna faɗin abinda ba su aikata ba wato mafi yawancin waƙe-waƙen su ƙarya ne to ƴan uwana musulmi abinda ake so ku fahimta a nan cewa waɗannan ayoyi guda uku sun sauka ne akan waɗansu maguzawan mushrikan makka su uku akwai abdullahi ɗan abi wahabin akwai musafiu ɗan abdi manaf akwai umayyatu ɗan abi salti menene yasa ayat ta sauka akan su cewa suke yi nahanu naqulu misla qauli muhammadin sallallahu alaihi wasallam wai abinda manzo Allah ke faɗi na cewa an masa wahayi na ayoyin alkur'ani da yake karantawa saboda fasaha su irin ta banza sun iya waƙe-waƙe sai suke cewa mu ma in mun ga dama za mu iya faɗin irin wannan maganganu lokacin da wannan aya ta sauka wa shu'ara'u yatba'uhumul gawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun sai Hassan ibn Sabit mawaƙin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam da Abdullahi dan Rawaha shi ma mawaƙin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama da kuma Ka'abu dan Malik shi ma mawakin manzo Allah ne sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah ya kara musu yadda sai suka hadu suka garzayo suka zo wurin ma'aiki sallallahu alaihi sallama suka fadi suka fashe da kuka a gaban sa manzo Allah sallallahu alaihi ya ce musu lafiya suka ce ya nabi Allah sallallahu alaihi wa sallam anzalallahu ta'ala hadhihi al-ayat wa huwa ya'lamu anna shu'ara suka ce ya annabin Allah tsiran Allah da aminci su tabbata a gare ka gashi yanzu Allah ya saukar da waɗannan ayoyi wa shu'ara'u yatba'uhumul gawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun alhari kuma ya san cewa mu mawakan ka ne muna yabanka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yayi murmushi sai ya ce musu iqra'u ma ba'daha kar ku tsaya a wurin ku ci gaba da karatun sauran ayoyin sai suka karanto gaba sai suka ga illal ladzina amanu wa amilus salihati wa zakarullaha kaseeran wa intasaru min ba'di ma zulimu wa sayalamu allazina zalamu ayyamun qalbin yanqalibun wato abinda Allah ya ce a gaba illal ladzina amanu sai dai waɗanda suka ba da gaskiya suka yi imani da Allah da manzansa su waɗannan ba sa cikin waɗancan wa amilus salihati kuma suka aikata kyawawan ayyuka kamar kai abdullahi ɗan rawaha da kai hassanu ɗan sabitu da kai ka'abu ɗan malik wa zakarullah kasiran kuma suka ambaci Allah da yawa wato suka sanya ambatan Allah da karatun alkur'ani ya farin jayi akan waƙe-waƙen dukkan malaman musulunci da ake ji suna yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zaka ga zikirin su yafi yaban da suke yi kuma karatun alkur'anin su ya fi yaban da suke yi kamar alfazazi Allah ya kara mar yadda ma'abocin ishiriniya kamar imamul busairi ko busiri Allah ya kara mar yadda ma'abocin littafin alburda kamar imamun nabahani Allah ya kara mar yadda ma'abocin littafin hamziya kamar maulana shek alhaji ibrahim yas Allah ya kara mar yadda ma'abocin littafin diwani wanda shi yana faɗa wa Allah ma yana cewa fal taj'alan hibza kitabikal karimi karamati ila liqaikal azimi sun fi ba alqur'ani da yawan zikiri ƙarfi soyayyar da take damun su ne a zuciya suke amanta dan annabi ya taba tambayar wani mawakin sai ya ce wai ku me kuke ji ne da kuke wannan yaban sai ya ce wani abu ne yake tokar zuciyarmu sai mun yi aman shi muke samun zaman lafiya to wannan ‘yan uwana musulmi mu lura da kyau kar mu dinga yawan zargi akan yabo an wa masoyinka yabo kamata ya kai murna in kana da wani ba aljuma ka bayar amma ba kai zagi ba ko ka ci mutuncin wanda bai kamata ka ci mutuncinsa ba saboda haka ‘yan uwana musulmi kar a damu kana ce a abin da yasa ni ba zan je wurin maulidi ba ai waƙe waƙe kawai ake yi a ba kawai bane yaban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya wuce kawai su waɗannan manyan bayan Allah da muka karanto cikin manya-manyan masu yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka zo bayan tabi'ai da tabi'u tabi'ina wato irin su Maulana Sheikh Alhaji Ibrahim Yes Allah ya kara musu yadda sun kasance a cikin yaban da suke yi zaka ji tauhidi zaka ji yabo ga Allah zaka ji hikima zaka ji wa'azi zaka ji nasiha zaka ji gudun duniya zaka ji ladabi yadda za ka girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama za ka ji kuma yabo tsantsa ga janibin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da kuma yaban sahabbansa da kuma yaban iyalan gidansa da kuma yaban sauran bayin Allah salihai za ka ji maulana shi Ibrahim Allah ya kara mar yadda a cikin sairul qalbi yana cewa wa qad jaa nasrullahi wal fathu wa intaha dujal kufri wad dugyani iz jaa ahmadu
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وقد جاء نصر الله والفتح وانتهى يوجى الكفر والطغيان إذ جاء أحمد وقد جاء نصر الله والفتح وانتهى لوج الكفر والطغيان إذ جاء أحمد وقد جاء نصر الله والفتح وانتهى لوج الكفر والطغيان إذ جاء أحمد وأشرق نور العلم والرشد والتقى ألا تنكوا دين الرسول فتسئدوا كما سيد المدون واذكر إمامه أبو بكر الأكى المؤلى المسدد وكالآية الكبرى المزفر من جدا سراجا وفاروقا وذاك المؤيد وأثمان ذو النورين كل قد اهتدى زور المجد في الدارين والكل سندد وسيدهم ليس الكتائب سنه علي أبو سبتين سيف المهند وهمزة والأباس أذكر جعفرا وشعب أبوها الناس فخر مسند إليك رسول الله هب وخادم يروم رد البري وفي الخلد يخلد عليك سلام ومني وإنني على الجو في جيهاتها متى أنشد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله
sallallahu alaihi wa alihi wasallam so saboda haka yan uwana musulmi idan mun lura da kyau za mu gano ayoyi ukun nan na farko to su ne ake maganan masu wake-waken zambo da batsa da cin mutuncin masu mutunci da kuma zagin bayin Allah shine wa shu'ara'u yatba'uhumul gawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun ana magana ne da Abdullahi dan ah, Abi Wahabin da kuma Musafi dan Abdul Manaf da Umayyah dan Abi Salti to amma a gaba ayar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace su hassanu su karanta zaka ji ubangiji yana cewa illal ladzina amanu wato kamar ka ce amma fa a cikin mawaƙan banda waɗanda suka yi imani wa amiru salihati kuma suka aikata kyawawan ayyuka kamar abdullahi dan rawaha kamar hassan ibn sabit kamar ka'abu dan malik wa zakarullaha kaseeran sannan suka ambaci Allah ambato mai yawa wato suka karanta alkur'ani da yawa suka yi zikiri la ilaha illallah da yawa da sauran zikirori har wannan zikirorin da karatun alkur'anin su yarin jayima waƙe-waƙen yaban da suke wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanta saru min ba'di ma zulimu kuma suka zambaci kafirai bayan an zalunce su da zambatan addinin su da kuma zambatan annabinsu sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kafirai suke yi musu su dinga faɗin kazaman maganganu to babu laifi idan mawaƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi shi ya yi shi ya taɓa wani ƙaton makiyinsa ya sassoke shi babu laifi in kana bin diwani duk zaka ji idan kana bin diwani zaka rika jin duk irin waɗannan bayanan da muke yi yanzu musamman ka duba manasiku ahlul widat zaka ji yadda shehu radiyallahu anhu yake wato sukar malaman kiristoci fada-fadansu da kuma zuwa kan shi fafaroma ɗin yana cewa wai na'am mustapha al'akawani laisa yaminu wa haƙƙi tajallin zati wa hawa yaminu عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهدي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى ما تخصصا نعم مصطفى الأقوال ليس يمين وهاق تجلي الذات وهو يمين نعم مصطفى الأقوال ليس يمين وحق تجلي الذات وهو يمين وقد جاءنا بالذكر ينساه كلما أتى قبله فالكرجنال يمين كذا شيخه باب المدلل يقتري إلها سوى الباري وكيف يكون غني جهول قاسد غير منصف يكذب داها الهاشمي ويهين وهل أخبر الهادي بغير حقيقة مدى قول صخر والحديث شجون سبيل سلام في اتباع محمد رسول كريم مقتفى وأمين له إسمة والغير يخدع تارة ودورا يصيب ما لديه يقين sallallahu alaihi wa alihi wasallam maulama shi ibrahim Allah ya kara mar yadda ce na'am kwarai kuwa eh haka magana take mustafa al-akawani annabi abin zabin kasantattu ai shine zababbe a cikin su baki daya laita yaminu babu ƙarya a cikin wannan zance wa haqqi tajallin zati na rantse da girman tajallin zatin Allah wa hawa yaminu shine hannun daman ubangiji in zaka gaisa da Allah dole da shi zaka gaisa وقد جاءنا بالذكر حقيقة من الله صلى الله عليه وسلم يزوم على القرآن ينسك كل ما أتى قبله يا شافي دون للتافي التوراة إنجيلا زبورة دا سورانسو ودن دسك زوكا فينشي falkar da nalu kaga shugaban kiristoci yaminu ƙarya yake yi abin da yake faɗa ƙarya yake yi kaza shekuhu haka nan ma malaminsa babal mudallilu wato fafaroma wanda yake abin batarwa da rudin shedan yaftari ilahan yanda ke kagan wani ubangiji daban siwal bari banda ubangiji makagin halitta mai cewa Allah uku ne wa kaifa yakunu wai jama'a musulmi ya za haka yiwu gabiyun yace kai amma dai fafaroma wawa ne sakarai jahulun jahili kidahumi qasidun azzalimi gairu munsifin bai da adalci me yasa ya zama wawa sakarai jahili kidahumi azzalimi saboda yukazzibu da halhashimi yana ƙaryata annabi mai tsarkin zuciya mai shiryar da halitta ba hashimin dangi wayuhinu kuma yana kokarin ya wulakantar da shi annabi ya ga mana Allah ɗaya ne shi yana so ya ga mutane uku ne wahal akbar alhadi bi da haqiqatin wai jama'ar musulmi in tambaye ku dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai shiryar da halitta ya ba da labari da abin da yake ba gaskiya ba saboda ka iri irin waɗannan misalai yana da kyau idan mutum ya yabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai a cikin yabon kuma ya soki makin annabin wannan duk babu laifi a ciki shine Allah ke faɗi wan tasaru min ba'di ma zulimu suka zambaci kafarai bayan a baya an zalunce su da zambatan addinin su da kuma zambatan annabin su sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kafirai suke yi musu wasu alamul lazina zalamu da sannu waɗanda suka yi zalunci a waƙensu na zambo za su san cewa ayyamun ƙalabin wace irin majuya ce ne yankalibuna suke juyawa a cikinta a lahira bayan sun mutu wannan ayoyi su ne ayoyin da ake yawan kafa hujja da su akan cewa yabo haramun ne yabo babu kyau wani kuma zai ce a'a ni na gamsu na yadda duk da yaban yana da kyau amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana menene dalili ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tadruni kama adratin nasara ibn maryam kada ku koda ni ko kuma kada ku ziga ni kamar yadda kiristoci suke ziga Isa dan Maryamu to akan wannan wani ya iya cewa to kaga anan ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana aibe shi to yan uwana musulmi ba haka ake nufi ba wato ya hana yin yabo wanda saboda yabansa zai je ya taba bangon ginin ganuwan makamin tauhidi da za mu lura da kyau da hadisin to da za mu ga sabanin abin da muka fahimta a ciki domin cewa la ta daruni ma'anin idra'i shine yabo na ƙarya almadahu bil batil shi ake kira idra'i laraba suna cewa adraitu fulanan ay madatuhu fa afarattu fi madihi na kodawa ne na yabe shi sai da na wuce gona da iri a cikin yabansa shine zaka ji manzo Allah ce kama adratin nasara ibn maryam kamar yadda kiristoci suka wuce gona da iri a cikin yaban Isa dan Maryamu ai fi da awahum fihi ilahiyatu wa ghairu zalika me yasa suka wuce gona da iri saboda suna yi masa da'awar ubangizanta cewa shi ma Allah ne da sauran irin maganganu wanda bai dace ba idan mutum zai yabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana so ya zama ya san shi yana ƙaunar shi sannan kuma yana da ilimin da ba zai ɗauki matsayin ubangiji ya bashi ba kuma yana da ilimin sanin matsayin da idan ya faɗa ya mai da manzo Allah ƙasa da yawa ya zama bai ɗauke shi daga matsayinsa ba bai kai shi makamin ubangiji ba bai sakko da shi makamin wani wali ba ya zama sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda zai yabo gare shi ya zama ya san shi yana da ilimi a cikin yaban nashi a nan ne za ka lura duk masu yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malaman nan su alfazazi Allah ya kara mar yadda in ka duba 20 duk zaka gani su imam busiri Allah ya kara mar yadda in ka duba alburda zaka gani su imam an-nabahani Allah ya kara mar yadda in ka duba hamziya zaka gani maulana shakar ibrahim yas Allah ya kara mar yadda in ka duba diwani zaka gani zaka je na cewa ila ahmadin shauqi wa wajdi wa lawati وما لي دوم في غير أن أنسد الشعراء لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد باب الله لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى أن محمد شوقي ووجدي ولو أتي وما لي دوا في غير أن أنسج الشئرا إلى أمد شوقي ووجدي ولو أتي وما لي دوان في غير أن أنسج الشعر إذا ذكر المختار أنت يراءتي لتزيين ماد دون أن أمل الفكر لأن رسول الله مده وروحه فقل فيما قد شئت لا تكتشي الإطرة إذا قلت عبد الله سيد خلقه لتنصب له ما شئت لا تكتشي الكفر إذا قلت عبد الله سيد خلقه إذا قلت عبد الله سيد خلقه لتنسب له ما شئت لا تكتشي الكفر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله
sallallahu alaihi wa alihi sallama maulana shek alhaji ibrahim ne Allah ya kara mar yadda yace kaga wato kaunata da bakin cikin da yake biyo bayan soyayyata da kuna zuciyata baki ɗaya sun dunguma sun tafi wurin annabi ahmadu bushira isa ban da wani magani in ba in zauna in dinga rubuta yabo ga manzon Allah ba sallallahu alaihi sallama idan aka ambaci sunan annabi abin zabi sai ya tsuna su kama kaikayi kawai sai in ji me ya rage min in zauna in dinga rubuta yabo gare shi ba sai na yi tunani ba domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da zatinsa da ruhinsa baki ɗaya yabo ne ka faɗi duk abin da ka ga dama a cikin yabansa kar ka ji tsoron idra'i wuce gona da iri in har za ka fara ina baka shawara ka ce masa abdullahi bawan Allah ne amma kar ka tsaya a bawan Allah ka ce sayyidu khalqihi shugaban halittan Allah gabaki ɗaya to daga nan litan siblahu ma shi ita danganta masa duk abin da kaga dama na martaba da girma la taktashil kufra karka ji tsoron kafirci in dai baka ce mai Allah ba baka ce dan Allah ba to kai ta gaya mai martabobi ne yabo yan uwa ga lokaci nan ya fara hararan mu za mu dakata a nan idan Allah ya kai mu zuwa gobe za mu dora daga inda muka tsaya insha Allah ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu fakum mujisan lana ya wahidul ahadu يا بر يا وتر يا عين المراد أجل يا من لا له شفع كلا ولا ولد أجس أبيدا وفرج كربه أبدا يا من لا شبيع له حقا ولا ند أنت الجياس لكل خائف وجل يا رب يا حق يا من لا له ضد فرج لأمة خير الخلق غمهم ولا ينالهم نسب ولا حسد من مصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد داهر الأنسابي أحمد صل وسلم على خير الورى جدد محمد آله أسابي سند اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين To alhamdulillah an saurari tarihin kayan halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kenan daga bakin Sheikh Ibrahim Mansur Imam Tudun Wada Kaduna. Sai gobe idan Allah ya kai mu za mu dora daga inda muka tsaya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.